ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana ranar litinin ce wadda ta daidai da sha ɗaya ga watan wato uku da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da ashirin da hudu da watan agost shekara ta dubu biyu da tara wannan shi ne kasar na goma sha ɗaya daga cikin gurin biyar karatuttukan littafin tahaziri kitabu tauhid na الامام الحافظ امام الائمه محمد بن اسحاق بن خزيمه الله مدوكين سلسله جعفر فامش تحديد تعليق الدكتور سمير ابن امين الزهيري الله يساك مشدع الخير wani littafi mun fara mata karatun shi a bara inda aka kaso suwa goma kuma alhamdulillah a bana aka zo aka fara ainihin karatun shi sai dai karcin da muka samu shi da daidai inda kake ji na wannan kaset din inda za mu fara sai bai ɗauki ba don haka muke so za mu amfani da wannan damar a yanzu mu ainihin wato sake maimaita shi insha Allah ta'ala da hadin shi wannan littafi yana magana dangane da tauhidi a yi Allah kyakkyawan sanin da za a bauta mishi kuma a san Allah da ake bautawa da sunayen shi da siffofin shi a karatun mutasir na goma mun kwana ne a gaɓoɓi uku na ƙarshen da malam yake cewa walau kana kun muslimi sannan Allahu lana bihi nafsahu wa awqa zalika lismi ala ba'd khalqihi kana zalika tashbih al-khaliq bil makhluq ala ma tawahhama ha'ula al-jahala min al-jahmiyya لكان كل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزيل قد شبه خالقه بخلقه asalin da wani nuna nuna bayani ne dangane da cewa kasantuwar suna biyu ko suna ɗaya ya yi iri ɗaya da na wani da na wani baya nuna kuma sifofin da su zama ɗaya misali kai kana da hannu birni yana da hannu agogo yana da hannu duk da irin waɗannan abubuwan in ka tattara su kowanne akwai hannu sunan ne ɗaya amma siffofin da ma'anar siffofin ba ɗaya ba ce a shi haka in aka ce yadda lahi sauƙa aidihim hannun Allah sama da hannun su ba ya nuna cewa an siffanta Allah maɗaukakin sauki da siffa ta halitta to abin da malam yake cewa walau kana kullu ismin sallallahu lana bihi nafsahu da a ce duk wani suna da Allah ya faɗa mana cewa wannan sunan nashi ne na kanshi wa alqa zalika lisma ala ba'd khalqihi sai kuma wajen wannan sunan an yi dace da wasu daga cikin halittun Allah suna da irin wannan suna kana zalika tashbihul khaliq bil makhluq da a ce faruwar haka za ta zama an kamanta Allah mahalicci da abokan halitta kenan alama ta wahama ha'ula il jahala min jahiliya da gargadon yadda waɗancan jahilai daga cikin masu bin aƙidar jahanawa wato mabiya jahanu ɗan safwan waɗanda suke ganin in ka ce Allah na da hannu to ka siffanta Allah da siffa halitta in ka ce fuska Allah zai ce ka siffanta Allah da siffa halitta duka Allah na sauka ƙarshen kowane dare daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya zai ce kana kamanta Allah da halittun shi to da a ce abin kamar yadda suka faɗi haka ne لكان كل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه إذا هذا مثل دون يكرمت القرآن كما وجدت فأين القرآن بزوج يشتوى أنه قرآن شوى ومن القرآن يدعى الله يسوكر ووحي كما وحي يدعى كسوكر النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل كما شيء أبن دعى الله مدعوك كنسان كي سوكر ودعى النبي عمد إنشنا للتافي to da zai zama kenan duk wanda ya karanta qur'ani ya yarda da qur'ani gaskiya ne da sai ce kenan qad shabbaha khaliqahu bi khalqihi shi ma ya kamanta Allah kenan mahalicci da ainihin halittun shi domin duk wanda ya karanta alqur'ani ai ya karanta wurare da yawa da Allah madaukakin sarki yake cewa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah sama da hannunsu to inda a ce yadda suke tunani in dai ka yadda Allah yana da wata siffa ko yana da wani suna wanda wannan sunan wata halitta ma na da shi da za a ce eh to an yadda sunan ya zama ɗaya ko da ma'ana daban-daban ce to inda za a ce kamantawa ce to da duk mai faranta alkur'ani ma yana kamanta ainihin Allah da halittu kenan domin duk wanda ya karanta qur'ani ya yarda cewa kalmar da Allah ya ce tajri bi a'yunina jirgin annabi Nuhu na gudana akan idanu sannan ya yarda cewa inda Allah madaukakin sarki yake cewa lahum wa lahum a'yunun la yubsiruna biha kafirai suna da idanuwa kuma ba sa gani da su yanzu qur'ani ya tabbata mana da Allah na da ido kuma qur'ani ya tabbata mana da cewa kafirai na da ido to inda cewar yadda da Allah na da ido kafirai ma na da ido mutane kenan na da ido kamanta Allah da halittun Allah kenan to da wanda ya karanta wannan aya da sai a ce shi ma yana kamanta Allah da halittun Allah kenan domin Qur'ani ya tabbatar da duk waɗannan abubuwan ina fatan mun gane to wannan wurin a bara akwai daidai wannan gaba ta ƙarshe cewa kan shabbaha khaliqahu bi khalqihi sai na karanta ta da kuskuren aka bi kashe din nace bi makhluqihi a abin halkihi to karatun mu na bana idda zai tashi shine idda yake cewa wa qad a'lamana rabbuna tabaraka wa ta'ala annahu al-malik ubangiji ne mai albarka da ɗaukaka ya ba mu labarin cewa daga cikin sunayen shi akwai sarki wasan ma ba'da abidihi malikan kuma Allah ya kira wani daga cikin bayan shi akan cewa shi ma sarki faƙala Allah ya ce wa qala al-maliku tuni bihi sarki ya ce ku zo mini da shi yanzu qur'ani yana gaya mana cewa kenan Allah ya ba da labarin akwai wani halitta mai suna sarki ko to kuma ai kai da kanka kana karanta qur'ani kana cewa qul a'udhu bi rabbin nas kika ce malikin nas wa kake nufi da cewa malikin nas mamallakin mutane Allah to yanzu cikin sunayen Allah akwai al-malik kenan sannan ga wani sarki shi ne al-malik idan yanzu in har ka da Allah maliku ne sarki wani ma maliku ne ka kamanta Allah kenan da wata siffa ta halittun shi a'a miliki ne ke da sunan Allah al-malik ba irin ta ce take da sunan sarki wani da yake al-malik ba domin milikiya ta Allah cikakkiya ce ba ta da nakasa amma milikiyar sarki wani fa nakasashiya ce tana da nakasa tana da gazawa kashi daga nan za ka gane suna ne ya yi ɗaya kuma kana karantawa a cewa alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim sai ka ce maliki yawmiddin anan ma ka siffanta Allah da mulkiya in haka sunan Allah al-malik kuma Allah ya tabbata mana da cewa akwai wani al-malik wannan bawa wannan asalin cewa kayi tukka da warwara don ka siffanta halitta da wata siffa ta Allah ko ka siffanta Allah da wata siffa ta halitta wa a'lamana jalla wa ala annahu al-azim Allah mai buwa da daukaka ya ba mu labarin cewa daga cikin sunan shi akwai al-azim babba wa sama ba'da abidihi aziman kuma Allah ya kirayi wani daga cikin bayan shi da cewa azim babba fa qala Allah yake وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم kafirai suke cewa inda ƙur'anin gaskiya ne me yasa ba a saukar da shi alƙur'ani da wani babban mutum daga cikin alƙarni guda biyu ba garin makka ba garin ta'if ya za a ce sai a saukar a cikin garin makka din amma akan wani mutum wanda yake ba babba bane don su kafirai a wurin su annabi ba babba bane to amin Allah ya amfani da kalmar rajulin azimin wani babban mutum sannan kuma kowa ya san cewa cikin sunayen Allah akwai al'azim ko sannan ya sanna Allah ba'da khalqihi aziman kuma Allah madaukakin sarki ya kiraye wasu daga cikin halittun shi da azim cewa babba fa qala fi ce wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi al'arshi babba anan Allah ya kiraye al'arshi da ne al'azim babba shi ma kuma Allah azimu ne kuma Allah ya kira wani mutum azim sai malam yake cewa sallahu al'azim Allah babba ne wa auqa asma al'azim ala arshihi kuma ya faɗi sunan al'azim ga al'arshin shi wal arshu makhluqun ita kuma al arshu din halitta ta aka yi kenan yanzu ana nufin Allah ya ɗauki wata siffa ta shi ya siffanta halittun shi da ita a suna ne ya ɗaya amma ma'anar sunan ta daban-daban ne wa rabbuna al-jabbar al-mutakabbir ubangijin mu daga cikin sunayen shi akwai al-jabbar mu wanda ya so sannan daga cikin sunayen shi akwai al-mutakabbir shi ne mai girma فقال يتي هو الله كما لا يتجد جواب يا رجل قوم آية آية بتكي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام تفي هذا السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر waɗannan sunaye na Allah an kabe su Allah ya ce shi ne Allah ya ce shi ne assalam Allah aminci ne al-mu'min Allah mai amincewa ne al-muhaymin Allah mai kula ne mai kiyaye bayan shi ne al-azizu Allah jagoraren sarki ne da ya buwayi kowa al-jabbaru Allah da yin yadda ya so al-mutakabbir Allah shine babba mai girma yanzu kaga a cikin wannan aya Allah ya siffanta kanshi da aljabbarul mutakabbir yin yadda yake kuma mai girma wasan ma ba'd al-kuffari mutakabbiran jabbaran kuma sai ga Allah a cikin alqur'anin ya kirayi wani daga cikin kafirai da cewa shi ma wannan kafiri mutakabbiri ne kuma jabbar faqala Allah yake kazalika yatma'u kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah ke rufe zuciyar duk wani mutakabbiri kuma jabbar to anan me ne ma'anar mutakabbiri me ma'anar jabbar sunan da ɗaya ne amma kaga mutakabbir da Allah sai ka ce mai girma mutakabbir da kafiri sai ka ce mai tsaurin ido mai taurin kai mara kunya mara mutunci kaga ashe sunan ne yayi ɗaya amma ma'anar ba ta sha bambam jabbar da Allah shi ne mai yadda so saboda ya isa jabbar da mutum kafiri sai ce mai kama karya kada a ce ma'anar ba ɗaya ba ce amma sunan mai ɗaya to haka al'amarin tauhidi yake sai ce wa bari'una jalla wa azza alhasibu alim Allah da halicin mu alhasibu ne mai kiyayewa ne al'alimu ne kuma masani ne وخبرنا كما الله يبام العباري أن يوسف عليه السلام شوى النبي يوسف أمنتم الله يتبتع جميشي قال للملك واتي وأين واتي سلكنا اجعلني على خزائن الأرض ranka ya daɗe ka sanya ni in kula da taskoki na ainihin ƙasa inni hasibun ni dinnan mai kula ne alimin kuma masani ne yanzu kun ga Allah madaukakin sarki daga cikin sunayen shi ai akwai alhafiz to amma kuma ba shi ya kira wani sarki da cewa hafiz daga cikin sunayen Allah akwai ali kuma ba shi ya kira sunan wani sarki al-ali shi na kira shi da ali dalili akan cewa ko da suna ya yi ɗaya da lallai ma'ana ta zama ɗaya ba don haka duk wata kalma da kaji Allah ya faɗi daga kanshi ka tunkari kai tsaye ka faɗe ta kawai karka ce to ai in na ce Allah maɗaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama kenan ina siffanta zuwan Allah da zuwan halitta an kai haka ka bata ina fatan mun gane domin halittu su kansu nau'in ayyukansu yakan sha bamban isu isu yanzu an ce al'arshi abu ne babba ce to akan ce sarki kaza ma babba ne yanzu girman shi iri ɗaya ne da na al'arshi ne to shi dan haka dukkan kalmar da ta tabbata a cikin qur'ani kawai ka fare ta shine zaman lafiya Allah ya taimake mu kuma ne yake cewa wa qala Allah yake wa basharuhu bi ghulamin alim mala'iku suka zo suka yi albishir da ainihin annabi Ibrahim cewa zai samu wani ɗa yaro mai ilimi wa qala a wani wuri yake kuma bi ghulamin halimi zai samu ɗa mai juriya yanzu wannan yake tabbatar mana da cewa waɗannan sunaye al-alimu da al-halimu da al-hasibu asalin su sunayen Allah ne amma Allah da kanshi gashi ya kirawo wasu bayan shi da su kenan kai ma kai tsaye don ka kirayi wani bawa daga cikin bayan Allah da irin waɗannan sunaye in ya kasance sunan shi ne babu tashin hankali a ciki babu wani ƙarrar akan cewa to ai Allah Ali ne idan na ce wani ma Ali ne to na siffanta wani kenan da siffa Allah ko na rage wa Allah daraja ko da ba haka ba kana malam yake cewa fal halimu والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا سنن الحليم ده سنن العليم سنايين guda biyu na Allah ubangijin da muke bautawa qad sallallahu bihima Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan sunaye ba'da bani adam wasu in adam walau man huma ya zawul hija ahla sunna wal athar yake ya ku masu hankali wato ahlus sunna masu aiki da hadisi da a ce ya zama lazimi idza asbatu li ma'budihim biduni yadaini kama sabbatahu Allah li nafsihi da a ce a hankalce idan bayi suka tabbatar wa Allah cewa Allah yana da hannu kamar yadda ya tabbatar wa kanshi wa sabbatu lahu nafsan azza wa jalla azza rabbuna wa jalla kuma idan bayin shi suka tabbatar mishi da cewa yana da rai وأنه سميع بصير كما suka tabbatar da cewa yana ji yana gani yasma'u wa yara yana ainihin ji yana gani madda haula aljahala alaihim annahum mushabbiha da a ce abin yana zama lazimi kamar yadda waɗancan jahilai jahamawa suke yi cewa da zaran kai ahli sunna ka ce Allah a sama yake sai a ce a'udhu billahi kai wa Allah wuri ke da ka ce Allah yana da hannu sai a ce ka ce Allah yana da kamanni irin na halittu kenan da kamar yadda suke cewa wai ahlus sunna na kamanta Allah da halittu ko kuma suna kamanta halittu da Allah lama huma kulla man sanna Allah malikan wa azizan wa aziman wa ra'ufan wa rahiman wa jabbaran wa mutakabbiran annahu shabbaha khaliqahu azza wa jalla bi khalqihi to da kenan duk wanda ya kiraye Allah da sunan malik ya ce wa Allah sarki ko ya ce wa Allah aziz mabuwayi ko ya cewa Allah abin babba ko ya cewa Allah ra'uf mai tausasawa ko ya cewa Allah rahim mai jin tausayi ko ya cewa Allah jabbar mai yin yadda yake ko ya ce mutakabbir mai girma to da kenan duk wanda ya faɗi waɗannan sunaye ga Allah sai ce qad shabbaha khaliqahu azza wa jalla bi khalqihi da ta ce kenan shi ma ya halitta ya ya kamanta Allah mahalicin shi da ainihin halittun Allah amma gwamnati ba sa faɗin haka in ba gaba su ma suna karanta qur'ani ko to da kun ce ai kuma abin da kuke karanta kuna kamantawa kenan tunda abin da muke faɗi din ba fassara ba ce yadda Allah ya ce yadullahi sai mu ma muka ce yadullahi sai kuka ce to kun kamanta Allah sai mu ce to in ka zo karanta qur'ani ya ka karanta karanta in ya sa shi ma sai mu ji ya ce yadullahi fawqa aydihim sai mu ce to kai ma ka zama irin mutum ke sai ce a ai ina nufin hannayen ba irin na mun ce mu ma mun san cewa hannayen ba irin na halittu bane don haka abin da ya fi zaman lafiya shi ne ka faɗi kamar da Allah ya faɗi hasha billahi an ya kuna man wasafa Allah jalla wa ala bima wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani nabiyhi al-mustafa mushabbihan khaliqahu bi khalqihi yace Allah ya kiyaye a ce wanda ya kamanta Allah da kamannin da ya kamanta kanshi da shi a littafin shi ko kuma ya kamanta Allah da kamannin da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamanta shi da su a bisa harshen shi mai tsarki Allah ya tsare a ce wannan mutum yana kamanta mahalicci ne da halitta ko daya mu ahli sunna ba muna kamanta Allah da halittun shi bane fa amma ihtijajul jahmiyya ala ahli sunnati wal athar fi hadha an-nahu biqawlihi laysa kamithlihi shay'un wa abin mamaki sai jahmiyya su kafa hujja daga ahli sunna ce a ya ai kuna kamanta Allah da halittun shi ne ya ko ahlus sunna da kuke cewa Allah yana da hannu tunda kun ce kun yadda yadullahi fawqa aydihim sai mu ce eh sai ce to ai kuma laisa ka mislihi shay'un sai mu ce to ai ma kamar yadda kuke faɗin laisa ka mislihi shay'un din mu ma haka muke faɗi wato rikici shi ne sun kasa sa kaifin hankali da basira da ilimi da imani su gane al'amarin mai sauki ne yadullahi fawqa aydihim haka Allah ya faɗi haka muka faɗi sai suka ce mun kamanta Allah da halittu sai muka ce to ku kuma ku karanta ayar da ji su ma sai suka ce yadullahi fawqa aydihim sai muka ce to ai kuma kun faɗi sai suka ce a ai mu kuma mun yadda da laisa ka mithlihi shay'un hannun na Allah ba irin sai muka ce to ai mu ma abin da muka faɗi kenan ku ne yanzu kuke cewa kada a ce hannun Allah sai dai a ce karfin Allah sai mu ce to abin da kuka sake gudarwa ko sake fada mishi yanzu kun yadda Allah ya fi ƙarfi zai ce eh sai mu ce to ai Allah da kanshi yana siffanta wasu bayan shi da ainihin ƙarfi kuma bayi ma suna siffanta junansu da ƙarfi kun yadda yanzu a ce ƙarfin Allah yana sama da ƙarfin su zai ce eh sai mu ce to yanzu idan na tashi na ce ba ni da ƙarfin ɗaukar dutse ka ba kun yadda kalmar ƙarfi da ne amfani da ita siffa ta ce eh to kuma kun yadda a cewa Allah yana da ƙarfi eh to an sake haɗewa to don haka kullum haka yan bid'a suke da rudani a cikin karatuttukansu akwai tukka da warwara ina fata an gane to yake zo ce to ai Allah yake laisa ka mislihi shay'un babu kama Allah zanta mu ma ai da muka ce hannun Allah yana sama da hannunsa ai da muka ce hannun Allah irin nasu bane sunan ne ya daya da a ce mun ce hannun Allah irin hannun halittu to da ce ka ce a'a laisa ka mislihi shay'un don haka laisa ka mislihi shay'in tamu ce domin ta ƙara fito da al'amarin da muka faɗi ƙarara amma ba ta ku bacewa ko jahamawa bayan yake to idan haka ne faman alqa'ilu inna li khaliqina inna li khaliqina misalan aw inna lahu shabahan kenan yanzu cikin mu da ku waye yake cewa mahalicin mu na da misali ko kuma mahalicin mu yana da kama kenan ai ba mu ne muke kamanta ba daga ƙarshe za ta zama ku ne kuke kamanta domin abubuwan da kuke gudu kuna komawa kuna haɗuwa da su kuma a daidai lokacin ku ce kun yarda a ce Allah na da ƙarfi bayi ma na da ƙarfi sai ce to yanzu a ƙarƙashin haka tun da kun yarda ana to kun kamanta din kenan sabon za su ce a to ai ƙarfin da muke nufi na Allah ba irin na halittu ba ne sai mu ce mu ma a can baya da muka ce hannun na Allah ba irin na halittu ba ne don haka da kun bari a ce duk abin da Allah ya faɗi a littafin shi da duk abin da manzon shi faɗi a sunnar shi da ya fi dacewa sai ce wa hada min at-tamwih ala ar-ra'i was-sifl wannan yana daga cikin rudani da yan bid'a suke wa waɗanda suke wawaye ne da kuma kaskantattu masu rashin kaifin basira mana yake cewa yumayyizuna bi misli hadha ala al-juhal suna ruda irin suna kawo irin wannan rudanin ga waɗanda suke jahilai ne yuhimunahum anna ma wasafa Allah bima wasafa bihi nafsuhu fi muhkam tanzilihi aw ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi sallam faqad shabbaha al-khaliq bil makhluq suna rudar da mutane akan cewa lallai duk wanda ya siffanta Allah madaukakin sarki da wata siffa wadda shi Allah ɗin ya siffanta kanshi da ita a cikin littafin shi mai hikima ko kuma ya siffanta Allah da wata siffa da annabin shi ya siffanta kanshi da ita faqad shabbaha al-khaliq bil makhluq sai ce to wannan ya siffanta Allah kenan ya kamanta Allah kenan da abokan halitta wa kaifa yakunu ya zawul hija ya ku masu hankali ta yaya za a yi a ce ainihin ainihin wato khalquhu mithluhu yin shari'a ce dama halittun Allah irin shi ne akwai wanda zai faɗi haka babu wanda zai faɗi haka na'am akwai yan bid'an da an taɓa samun su wanda ba a tunanin yanzu akwai irin su a duniya waɗannan su ne ake kiran su mushabbiha suna kamanta Allah kai tsaye da dukkan wata gaba daga cikin gaɓoɓin jikinsu naga ce yadun lahi sai ce yadun ka yadu basarun ka basaru sam'un ka sam'i sai saboda Allah ya ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim Allah ya halicci mutum a bisa mafi kyawun guri mafi kyawun sura to don haka da aka ce Allah yana da hannun sai ce to hannun Allah irin hannun mutum ne saboda hannun mutum ya fi na kowa kyau wannan kafirci ne wannan bata ne ko kun fahimta jama'a wannan bata ne wannan ba musulunci bane ahli sunna ba su taba faɗin haka a cikin tauhidin su ba shi ne sai mana yake cewa na ƙudu sai mu ce Allahul qabil Allah maɗaukakin sarki ai qabil ne ma'anar qabil shi ne ne da daɗe lam yazal tun da yake bai taɓa gushewa ba malamai suka ce asali shi sunan alqabil ba suna ne ga Allah ba sunan alqabil ba suna ne ga Allah ba domin sunayen Allah mahsurai ne kididdigaggu ne to bai zo a qur'ani ko hadisi cewa sunan Allah alqabil ba amma siffanta Allah daga cikin siffofin Allah malamai suka ce wannan kofa a buɗe take kana iya siffanta Allah da wata siffa wadda ka gani daga cikin sunan shi ko daga wasu ayyukan shi ko da ba a samu nasi akan haka ba amma wajen suna baka faɗin suna sai wanda nasi ya tabbatar da shi don haka Allah da ɗaɗɗan sarki ne wanda yake tun da yake bai taɓa gushewa ba wal khalqu fuku halittufa muhdathun kirkiro su aka yi marbuhun kuma renon su Allah yake yi wallahu raziq Allah shi ke azurtawa wal khalqu marzuqun halittu su ake azurtawa wallahu da'imul baqi Allah dimantacce ne da wamman sarki ne wanda dindindin har abadan abudina wa khalquhu halikun halittun shi ko za su hallaka ghawr bakin ba za su yanzu ba wallahu al-ghaniyu Allah wadataccen sarki ne an jami'i khalqihi daga dukkan halittun shi wal khalqu kulluhum halittu duk gaba ɗayansu fuqara'u ila khaliqihi masu bukata ne zuwa ga mahaliccinsu ashe kenan ko da ya zama a ɗauki wani yaro a sanya mishi suna razzaq ko raziq ba a nufin wannan yaron yana da siffofi na azurtawa irin wanda Allah madaukakin sarki yake da su dan haka sai ke cewa wa laysa fi tasmiyatina ba'd al-khalqi bi ba'd asamillah sanyawa wasu bayi na Allah da muke yi ga sunayen da yake sun yi daidai da sunayen Allah wannan irin abin da muke yi ainihin wato yujibu inda al-uqala alladhina ya'qiluna 'an Allah khitabahu an yuqala innahu innakum shabbahtum Allah bi khalqihi a wurin bayi masu hankali wannan baya wajabta cewa shi kenan an kiraye Allah da wata siffa irin siffofin bayan shi in auqa'atun ba'da asamin ma ala ba'd khalqihi wai saboda kun sanya sunaye daga cikin sunayen Allah ga wasu halittun Allah jama'a kun gane wannan magana misali daga cikin abubuwan da za a zo a samu a nan gaba daga cikin sunayen Allah akwai ash-shahid mai shaida sannan daga cikin bayi kuma wanda aka kira shi kotu ko wurin gaddama ya bada shaida me za a kira shi shahid qur'ani ma ya kira sannan wanda ya mutuwa a filin daga shi ma za a kira shi shahid yanzu Allah shahid ne halittu ma ana iya kiransu shahid da gwargwadon ba da shaida ko kuma mutuwar shahada kenan wannan yana nuna babu shakka suna ban yayi ɗaya to baya lazimta ma'anar da ke cikin sunan kuma ta ainihin zama daya Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni na na abdulrazzaq daidai ne a sa kuma an kira wani an sa mishi razzaq din shi ma ba kuskure ba ne domin matsalar da muke ta faɗa da ita a gane kenan ita ce don an kiraye wani da wani suna daga cikin sunayen Allah ba lallai ba ne ya zama yana ɗauke da siffa in ba haka ba za ka zo gashi nan kana bi halim sunan waye sunan Allah ne mai dangana sannan kuma mun ji gashi ya kira wani bawa halim kabiru sunan Allah al-kabiru da ka kai ba kuma sunan ka kabiru to kaga an fara daga kanka ma kai ne tambaya kenan kan kuma ana kiran su aziz wannan eh wannan suna da gaskiya saboda ai asali ba sunan su bane asalin sunan su abdul aziz sai ka kuma ana kiran shi aziz sai ce da zai an saba yana da gaskiya ina fatar an gani amma in za ku ga duk wautan masu wauta don su kira sunan wani da sunan Allah ba wanda aka taba kira da Allahu kaga ba wanda ya taɓa yin irin wannan kan sai dai masu bin ɗariƙu da suke ka tobara a ce kai ma Allah ke ma Allah ni ma Allah ita ma Allah su ma Allah kowa Allah to wannan kuma kaga in kin faɗa haka ya kwarkwarance kenan ya zare ko da an bar shi na kira ba mas'ala ko an sa mishi ma'arifa ma babu mas'ala ai abin da kake nufi kai ka san sunan wanda kake kira ni fata an gano Allah ba alimul gaibi bane to kakan zo kuma ka ce haza alimul madrasa wannan kuma alim ne a madrasa malami ne a gari malam yake cewa wa hal yumkin inda haula'il juhal hakku hadhihi al-asami min al-masahif waɗannan sunayen na Allah zai yi a share su daga qur'anai aw ba'uha min sudur min suduril qurra ko kuma a share su daga kirazan alaramani aukar ki tilawatu na fil maharib ko kuma a daina karatunsa a wuraren da limamai ke tsayawa suna limanci da su wal katati da makarantun allo da makarantun islamiyya wa fil juduri da kuma rubuta su da ake a jikin bango wal buyuti da gidaje waɗannan sunayen Allah da ake rubutawa dole dai a kira Allah da su ko to kuma cikin bayan Allah ma ga masu waɗannan sunaye ana kiransu da su amma ban taɓa jin wani mai hankali ko wani malami ya ce yaya ake kamanta bayan Allah da sunayen Allah ba shi kanshi malamin ka zo ka ce mishi alim malami ai ya san cewa wannan sunan alim da aka kira shi kuma Allah yana da irin wannan sunan ya taɓa musu yace dan me kuke kira na da sunan Allah saboda ya san ma'anar da kuke nufi ba irin ilimin Allah kuke nufi ba malamin ce أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه الملك شن الله da ya saukar da alqur'ani ba ya sanar da mu a cikin alqur'anin ba cewa Allah almaliku ne ya sanna ba'da abidihi malikan sannan kuma ya kira wani daga cikin bayan shi malik an karanta wannan Allah ya sanar da mu wa khabbarana annahu salam kuma Allah ya ba mu labarin cewa daga cikin sunayen shi akwai assalamu amma kuma wasan ma tahiyatul mu'minina bainahum salaman fid dunya wa fil janna gaisuwar da ke faruwa tsakanin mu'mini a nan duniya da aljanna kuma ya kira ta assalamu fa qala yace tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar su a ranar da za su haɗu da shi gaisuwa tsakanin mu'mini ita ce salam to salamu din nan kuma sunan waye sunan shi ne sannan yace wa nabiyyul mustafa sallallahu alaihi wa sallama kana قد يقول بعد فراغه من تسليم الصلاة sannan annabi kuma in ya gama ainihin sallama sallah makan je kan ce Allahumma anta salamu wa minka salamu Allah kai ne assalamu kuma assalamu daga gare ka yake kai ne aminci kuma aminci daga gare ka yake me wannan yake nuna mana sunan Allah yayi daidai da sunan abin da yake tahowa daga gare shi kuma sunan Allah yayi daidai da sunan gaisuwar da ke faruwa tsakanin mu'minai sunan ne ya daya ma'anar ɗaya ce ba ɗaya ba ce don haka ko da suna ya yi ɗaya to babu lazimi amma da yake yan bid'a yan bid'a ne jama'a wannan muguwar ɗabi'ar ta su sai da tawar watsa hata a cikin ɗabi'un yau da gobe ma ina fata an gane shekul islam ibn taymiya yake cewa abin mamaki yau duk inda yan shi'a suka tashi wulakanta sunan sahabi abubakar ko umar ko muawiya sai su dubi sunan kare ko biri ko muzuru sai su sawa sai su dubi sunan karya bakar karya sai su sa mata aisha ko hafsa yace to ma'ana yanzu suna kasantuwar yayi daya da wani abu da kake ki shi ne yake nuna kenan ka nuna bakar kiyayya ga abin sai yace a jahiliya mutum nawa ne suke da suna muhammad suna da yawa yace a jahiliya mutum nawa ne suke da suna aliyu suna da yawa a jahiliya mutane nawa ne suke da suna fatima suna da yawa kenan yanzu tunda an samu akwai wata babagujiya a jahiliya mai suna fatima akwai wani kafiri mai suna muhammad a jahiliya akwai wani kafiri mai suna ali a jahiliya sai a ce za mu ki muhammad din mu rasulullahi sai a ce za mu ki fatima mu bar manzon allah sai a ce za mu ki sayyidina ali namu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu sai miki ba za miki ba ashe in kun gane wannan jama'a kasantuwar sunan wane makiyinka ya yi daidai da sunan wane masoyinka wannan ba dalili bane akan cewa shi kenan kuma sai ka saka kiyayya akan wane din don yanzu shi'a da an ce sunanka abubakar sai ji ba sa kaunarka kai kanka sunanka umar sai ji ba sa kaunarka sunanki fatima shi kenan sai ji ba sa kaunarki aisha duk wannan yana daga cikin ainihin katobara da kuskure Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to jama'a kun dai ji wannan da haka sai mana yake cewa wa kana azza wa jalla sannan Allah mai buwa da ɗaukaka yake cewa wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan wanda biyo muku sallama kar ku ce shi ba mu'mini bane yanzu nan as-salam sunan Allah ne ko amma kuma assalam ta zama gaisuwa fasabata bi khabarin lahi anna Allah huwa salam Allah da kanshi sai ba da labarin cewa shine assalamu kama fi qaulihi kama yadda yazo cikin maganar Allah da yake cewa assalamul mu'minul muhaimin amintacce mai amincewa kuma mai kiyayewa wa auqa hadha al-ism kuma Allah sai ambaci wannan suna ala ghairil khaliqil bari ga wani wanda yake ba mahalicci ba ne ba kuma shi ne Allah maɗaukakin sarki ba Allah ya ce musu assalam ashe kenan waɗannan sunaye ne kawai suka yi ɗaya da na Allah amma ma'anar da ke cikin su fa ba ɗaya ce da ainihin ta Allah ba wa a'lamana azza wa jalla Allah mai buwa da ɗaukaka ya sanar da mu annahu al-mu'min Allah maɗaukakin sarki shine al-mu'minu al-mu'minu wato mai amincewa wasan ma ba'da ibadihin mu'minina kuma sai ya kira wasu bayan shi suna mai mu'minai faqala Allah yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai su ne waɗanda an aka ambaci Allah sai ainihin wato zukatansu sai su kaɗu me wannan yake nufi Allah ya kira wasu mutane mu'minai mu'minai kuma jam'in menene jam'in mu'min ne kuma sunan Allah al-mu'min ai ya zo a wani wuri a cikin alkur'ani din ma da yace wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi wallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum mu'min Allah ya kira wani mutum mu'min kuma shi ma Allah sunan shi al-mu'minu ashe sunan ne ya daya Allah yake to mu'mini su ne waɗanda aka ambaci sunan Allah ko aka ambaci Allah sai zukatansu su kaɗu wa qala kuma Allah yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi mu'minai su ne waɗanda suka yarda da Allah da manzon Allah wa qala kuma Allah yace wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu idan aka samu wasu yankin mu'minai guda biyu sun yanke suna yaƙi to sai ku ainihin sulhunta su وقال كما الله يتي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يتي لله مسلمي مذا da musulmi mata da muminai maza da muminai mata a nan abin da kaɗai ake so a tabbatar maka sunan Allah al-mu'min kuma Allah ya tabbatar mana da cewa akwai wasu mutane da ya kira su da sunan al-mu'min sunan ya yi ɗaya da kanshi ya faɗa ko ashe kaga shi Allah da yake yafi kowa ilimi yafi kowa sani da ya san kalmar almu'minu tana bayuwa zuwa ga siffanta Allah da wani halitta ko siffanta halitta da mahalicci da Allah ba zai siffanta kanshi da wasu halitta ba da Allah ba zai siffanta wasu halitta shi da wata siffa ta shi ba ashe sunan da yayi daya wannan babu ne mai girma wanda yake wayar da kanka game da ainihin sanin Allah sani na hakika domin in baka san Allah hakika ne ba sai zama wa kake bautawa kenan baka san da kake bautawa ba na duk wani sunan na Allah wato za a iya kiran annabi da shi wannan kaga sai su kawo dalili idan suka samu haka wannan asma'ul husna فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يكسبون haka Allah ya ce shi ne yake da kyawawan sunaye duk waɗanda suke ganganci suna kawo wata karkata ko son zuciya a cikin sunayen Allah Allah ya ce ku ban da su za mu haɗu da su za a yi musu kyakkyawa ko mummunan sakamako da gwargwadon mummunan aikin da suke aikatawa wannan cewa tabbatar na qablu tun a can bayan ambaci cewa annallaha khabbara annahu sami'un basirun Allah da kanshi ba da labarin cewa shi ne ji ne kuma shi ne gani ne wa qad a'lamana annahu ja'ala al-insana sami'an basira kuma Allah ya ba mu labarin cewa ya sanya mutum mai ji ne ainihin mai gani فقال الله يتي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا shin ko mutum ya taɓa sanin cewa an yi wani lokaci wanda yake shi ba a bakin komai ike ba ba abu ne ma da aka san shi ba balle a ambace shi shin ɗan adam ya san haka ila ƙauli haɗin da Allah yake cewa faja annahu sami'an basira muka sanya ainihin mutum mai ji mai gani to mun sanya mutum mai ji mai gani me wannan magana take nufi Allah ma mai ji ne mai gani kuma shi da kanshi ya ce ya kuma kera mutum mai ji mai gani yanzu Allah na nufin ya kera mutum irin shi kenan a sunan ne ya ɗaya kawai amma siffar fa ji da ganin mutum aina kasassu ne akwai wanda za a waye gari ba sa aiki amma ji da gani na Allah tun azal haka yake sannan haka zai wanzu har abadan abidina dan haka ibnu abi zaidin al-qarawani a cikin muqaddimar risala yake cewa وليس ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء farkon Allah bai da farko ƙarshen Allah bai da ƙarshe don haka duk wasu siffofi nashi dindindin ne ba su taɓa gushewa ba kuma ba za su gushe ba amma duk wata siffa ta ɗan adam to ba da ruwa ba ce kuma za ta ainihin gushe Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji wannan to annabi sai mana yake cewa wallahu al-hakamu al-adl kuma Allah al-hakamu ne Allah mai hukunci ne kuma al-adlu Allah adili ne wa khabbarana nabiyuna kuma annabi ya ba mu labari anna Isa ibn Maryam yanzilu qabla qiyam as-sa'a hakaman adla annabi ya ba da labarin cewa annabi Isa zai sauka kafin duniya ta tashi a matsayin shi na mai hukunci cikin adalci wa imaman muqsita kuma shugaba wanda yake adalci wal muqsitu aidan ismun min asamillah azza wa jalla sunan al muqsit yana daga cikin sunayen Allah mai buwa da daukaka fi khabari abi zinadi a cikin hadisin da al imamu abi zinadi ya ruwaito an al a'raj daga abi huraira an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin ce fi asamin rabbi azza wa jalla fihi da yazo yana ambata Allah mai buwa da daukaka daga cikin sunayen Allah sai ya ce akwai wal muqsit akwai ainihin al muqsit ina fata an gane to al muqsit yana ainihin wato daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki wanda ya zo a cikin wannan hadisi a nan ƙasa doktor samir ya yi takarijin wannan ainihin hadisi na hudun abu huraira cewa al'imamu tirmidhi da hakim da barawai a cikin sharhu sunna suka ruwaito shi ya ce sai dai kuma gaskiya wannan hadisi ne mai rauni tare da ambaton wannan ainihin hadisi tare da ambaton wannan jeren giya ta sunaye don haka kenan wannan sunan al-muqsid din gaskiya ya zo a cikin hadisin ne amma bai tabbata ba to wannan yana daga cikin ka'ida game da sunayen Allah kuma sunan duk da bai tabbata a cikin hadisi ba ko da ya zo to ba a danganta shi da Allah kamar wannan al-muqsit kamar al-jalil waɗannan sunayen dukkan su sun zo a cikin hadisai amma hadisan ba ingantattu bane dan haka ba daidai bane a ci gaba da siffanta su da ainihin wato cewa waɗannan sunaye sunayen Allah ne وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها idan rikici ya kici ya kici yawa tsakanin ma'aurata guda biyu Allah maɗaukakin sarki yana da ainihin tsari an yi an yi an yi an yi sai aka ce to yanzu hanya daga cikin hanyoyin sulhun aure yayin da wuta ta kici ta kicin yawa shine a samu wani gwani mai iya bayani da iya sulhu cikin danginta da cikin dangin shi sai su je su zauna Allah ya ce in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma idan har sun tsarkake zuciyarsu don Allah suke nufin a gyaran auren in suka je suka zauna Allah zai ba su nasara a dace to yanzu kun ga a cikin waɗannan ainihin hukunci a cikin wannan aya Allah maraukakin sarki ya ce fa ba'asu hakaman to hakan sunan waye sunan Allah ne kuma gashi Allah ya ce fa ba su hakaman ko aiko wani mai hukunci yanzu kenan Allah ya kirayi kanshi da alhakamu kuma ya koma ya sake kirayen wani bawa daga cikin bayan shi hakam sunan ne ɗaya amma ma'ana kowace da ita don haka fa'auka asmal hakami ala hakamai shiqaq masu ainihin sulhunta rikicin aure Allah ya kira su da sunan alhakam والله العدل كما الله daga cikin sunayen shi akwai al'adl wa amara ibadahu bil adl kuma ya umarci bayan shi da adalci wal ihsan haka ne kuma haka ba yace inna allaha ya'murukum bil adl wal ihsan Allah yana umarnin ku da adalci shi kuma menene sunan shi al adl والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبرنا قد خبر أن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin shi ya ba da labari cewa mutanen kirki masu yin adalci a tsakanin hukuncinsu da iyalansu da 'ya'yansu da matansu da danginsu ranar alkiyama za su zauna akan mimbarai na haske au min nurin yawmal qiyama ko kuma mimbari na lu'lu'u ko mimbarin haske a ranar alkiyama fasmul muqsid to kaga sunan al muqsid قد أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أوليائه النبي صلى الله عليه وسلم يا أم بتوان سونا جواس دقتك مسوينشي الذين يعدلون في حكمهم وطن دسك أينين واتو adalci a cikin hukuncinsu wa ahalihim da kuma adalci a tsakanin hukuncin iyalinsu wa ma walu da kuma duk hukunce-hukuncen da suke ɗauke da shi abin da wannan magana take nuna mana jama'a wani hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambace shi gashi nan ma yake cewa yushirul musannif rahimahullahu ila ma rawahu muslim hadisi ne muslim ya ruwaito shi daga sahabi abdullahi dan amrin Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal muqsitina inda Allah ala manabir min nur masu yin hukuncin gaskiya da adalci a tsakanin matansu da 'ya'yansu a ranar alkiyama za su zauna a kan mimbarai na haske an yaminin rahmani dama da Allah azza wa jalla to ta iya yiwa ka ce to dama da Allah to hagu fa sai hadisin ya marmaza ya ce wakilta wakilta yadaihi yaminun dukkan hannayen Allah guda biyun dama ake ce musu ni ne muke da dama da hagu amma Allah duka dama ne allazina ya'diluna fi hukmihim waɗanda suke adalci a wajen hukuncinsu wa ahalihim da kuma iyalansu wa mawalu da kuma hukunce hukuncen da aka ɗora musu na kotu ko kuma sulhu a masallaci ko ga abin duk mutumin da ya zo hukunci yake adalci to ranar kiyama zai zauna akan mimbari na haske to yanzu a nan abin da ake so a nuna maka shine annabi ya kira masu hukuncin adalci da mai almuqsit to gashi kuma kamar yadda muka ji cewa yana daga cikin almuqsit sunayen Allah duk da yake hadisin mun ji cewa malam ya tabbata mana da cewa ainihin wato bai tabbata ba wa fi habi wa fi khabar iyad bin himar a cikin ainihin hadisin iyad dan himar أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أهم الجنة صلاة والمقصد أيضا اسم من أسام الله عز وجل في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسام الرب عز وجل fihi wal muqsid sunan al muqsid yana daga cikin sunan Allah mabwayi wanda wannan sunan ya zo a cikin hadisin da al-Imam Abu Zinad ya rawaito daga al-A'raj al-A'raj daga Abu Hurairah Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Annabi ya zo yana siffanta Allah da wasu sunaye a cikin wannan hadisi sai aka ji ya ce wal muqsid Allah al-muqsit ne بمعنى المقصد لجفتيا لآدمش وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين sannan da Allah maɗaukakin sarki yake bayani dangane da matsala da ake samu tsakanin ma'aurata mata da miji matsala ta ƙici ta yawa sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita ta ƙarshe ce wa in hiftin shiqaqa bainahuma ku dangi na mata da dangi na miji idan kuka tsoraci cewa saɓani ko rikici tsakanin yana da wance ya yi tsanani ƙwarai da gaske sun kasa fahimtar juna duk wani limani kowa ya shigo a biya gagara sai Allah ya ce saba a fi hakaman min ahalihi sai a sami wani daga cikin ainihin dangin shi mijin wa hakaman min ahaliha a sami kuma wani mai hukunci daga cikin ainihin danginta sai su zaunar da su sai a yi sulhu shi ne ƙarfin aya in yurida islahan yuwaffiqin lahu bainahuma in dai waɗannan mutane da suka zo wakilan dangin shi da danginta in dai suna da ƙarfin zuciya don Allah suke so a yi sulhu kafin a tashi sai Allah ya sulhunta su an daina wannan rikici to duk da a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya kirayi dangin miji da dangin mata hakaman ko to kuma sunan alhakamu sunan shi ne gashi sai ce فأوقع اسم الحكم على حكم الشقاء في الله أنبتي ما سسنه أوري بسنه الحكم كما سنه الله كما يوم يقن من متانا suna da siffar suna ne wanda ya dace da suna halitta shi kuma Allah da yake alhakamu fa yana da siffa ce ta hakaliya da gwargwadon matsayin da Allah maɗaukacin sarki yake da shi wanda ya dace da shi shi kuma wanda babu na ƙasa a ciki wallahu al'adu Allah maɗaukacin sarki adili ne wa amara ibadahu bil adli kuma Allah ya umarci bayan shi da adalci wal ihsan da kuma kyautatawa والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر أن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba labarin cewa masu yin adalci a nan duniya to ranar alkiyama suna da wasu mimbarai wasu kujeru na zama na lu'ulu'u diamond min nurin yawon alkiyama waɗanda suke haske a ranar alkiyama abinda wannan hadisi yake cewa annabi ya yi albishir akan cewa duk masu adalci a ranar alkiyama za a zaunar da su akan wasu mazaunai na mu'ulu'u sannan masu haske in haka shi malam yake cewa ismul muqsid to sunan al muqsid qad awqa'ahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ambaci wannan suna ala ba'd awliya'ihi ga wasu daga cikin ainihin wato masoya daga cikin masoyan shi allazina ya'diluna fi hukmihim waɗanda suke adalci a cikin hukuncin su wa ahalihim wa ma yallu mutanen da suke hukunci na adalci da iyalansu da kuma waɗanda suke ɗauke da nauyinsu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kirawo su da ainihin waɗannan sunaye ba sha ƙasa malam yake cewa yushirul musannif rahimahullah إلى ما رواه مسلم الأمير بن حبيب من رضي الله wani hadisi da الإمام مسلم ورواته على ما تجد أيضا أبي تقص فأشرين دبقي وغيره دون مهلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المقسطين عند الله masu yin adalci a nan duniya a ranar kiyama a wurin Allah ala manabira min nurin za su zauna a wasu mimbarai masu haske an yaminin rahmani azza wa jalla dama da Allah za su zauna wakilta wa dangi yamin dukkan hannayen Allah guda biyu dama ake ce musu Allah ba a cewa yana da dama yana da hagu dukkan hannayen sai a kira su dama kowanne dama ne ba a cewa hannun Allah na dama hannun Allah na hagu hannayen guda biyu dukansu sunan su dama kowace dama ce ina fata an gane الذين يعدلون في حكمهم manzo Allah ya ce mutanen da ba su hau mimbarin haske a ranar alkiyama su ne waɗanda suke yin adalci in sun zo hukuncinsu wa ahalihim in sun zo sulhu tsakanin ƴaƴansu ko matansu ko ƴaƴansu da matansu ko iyalansu suna yin adalci wa ma wallu da kuma dukkan waɗanda suke ɗauke da nauyinsu ko ɗalibai ne ko makamantan haka mutumin duk da yake adalci a cikin mutanen da ke karkashin shi to ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mishi albishar a cikin wannan hadisi ta cewa zai zauna akan mimbari ainihin mai haske Allah maraukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun bi waɗannan maganganu to ƙarshe sai malam yake cewa ya fi khabari iyad ibn himar a cikin hadisin wani sahabi mai suna iyad ɗan himar yace annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi yace ahlul janna salafatun in aljanna nau'i uku ne asifun musaddiqun wa bi sultani muqsitun wa rajulun rahimun رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم عند الله صلى الله عليه وسلم يقول نوع ان الجنه متوئكني duk inda ke ga dan aljanna to ɗayan waɗannan siffofi guda uku ne na farko asifin mutumin da ya kame daga duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi sannan musaddiqin ne yin sadaka duk wani abu da Allah ya ce mishi ya kiyaye kada ya yi yana kiyayewa sannan yana ba da sadaka to nau'i na farko kenan na mutanen aljanna wa bi sultani muqsitin muqsitun da kuma mai mulki da yake adalci dukkan mai mulkin da yake adalci shi ma dan aljanna ne wa rajulun rahimun da kuma mutumin da yawan mai tausayi ne rafiqul qalb wanda yake da sassaucin zuciya li kulli bi qurba da duk wani daga cikin dangin shi wa muslimin da kuma yana da tausayi da taushin zuciya ga dukkan wani musulmi kun ji waɗanda kawai za a samu a aljanna duk wanda wannan siffar ɗaya ba ta je gare shi ba to ɗan wuta ne idan ya zama ba ki da kamewa ba kya sadaka mai mulki ne ke ko mai mulki mai mulki ne kai ko mai mulki ce ke amma ba ka adalci ko ba ka adalci ko kuma ke a matsayin ki ba ki da tausayi da duk wani dangin ki da duk wani dan uwan ki ba ki da tausayi da duk wani musulmi ko ba ka da tausayi da duk wani dangin ka ba ka da tausayi da duk wani musulmi to ba ka ba aljanna wannan hadisi sahihi ne al-Imam Muslim ya rawaito dan haka kun ji iyakar ɗan aljanna kadai wanda bai zama ɗan waɗannan siffofin guda uku ba ba shi daga cikin waɗanda ba su rabautu da aljanna Allah ke muke mu kana abubakar al-imamu abubakar shine ibn huzaima dai yace wa in kana al-muqsit ismun min asami rabbina jalla wa ala ko da ita kaga cewa ai kuma gashi sunan al-muqsit suna ne ɗaya daga cikin sunayen ubangijinmu mai girma da ɗaukaka amma kuma kaga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira mai mulki da cewa ya bi sultanin muqsitin mai mulki mai adalci to kuma al-muqsit sunan Allah ne ashe kun ga adalcin da ke ga siffar sunan Allah ba irin shi ne yake da siffar sunan mai mulki kaza ba ya bari iman halim Allah mahalicin mu mai dangana ne jalla rabbuna ubangijin mu ya ɗaukaka Allah mai dangana ne dangana ta sha bamban da haƙuri haƙuri shine ai maka ka kai da kai ina ga sako yi fa sai ka bayyana baka yadda ba to amma Allah ayi a ƙara ayi a ƙara ayi a ƙara sai kamar ya kai da kai ya dangana to Allah madaukakin sarki yana da wannan siffa Allah mai dangana ne وسمى الله ابراهيم عليه السلام حليما كما الله ده كان شي كira annabi ibrahim cewa shi ma mai dangana ne fa qala allah yace inna ibrahima halimun annabi ibrahim mai dangana ne allahum mai yawan kuka ne da takaici akan uban shi yana kafirci sannan munibin kuma mai komawa zuwa ga allah ne yanzu wannan aya ta kira annabi ibrahim da harshen alqur'ani cewa annabi ibrahim menene ne alhalim ne halim ne sannan kuma yana cikin sunayen Allah alhalim mai dangana wannan ne yake nuna mana sunayen sun yi ɗaya amma ma'ana fa kowace da tashi wa a'lamana anna nabiyyana al-mustafa muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'ufur rahim kuma Allah ya sanar da mu cewa annabi muhammad mai tausasawa ne kuma mai tausayi sallallahu alaihi wa sallama فقال في وصفه da Allah maɗaukakin sarki ke siffanta annabin mu sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce harisun alaikum annabi ne kwaɗayin alheri ne gare ku annabi yana fatan alheri ga dukkan musulmi annabi yana kwaɗayin alheri ga dukkan musulmi sannan sai ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim kuma shi ne tausasawa ne ga mu'minai kuma mai tausayi ne ga mu'minai yanzu waɗannan sunaye guda biyu ra'ufur rahim Allah ya kira kanshi da shi kuma ya kira annabin shi da su yana nuna annabi yana da kama Allah kenan a'a yana nuna annabi yana da tashi irin tausasa da tausayin amma ba irin da Allah bane Allah kuma yana da nashi wanda shi ya dace da girman zatin shi subhanahu wa ta'ala sannan wallahu shakur Allah ash-shakur ne mai godiya ne ga bayan shi wa sanna ba'da ibadihi ash-shakur kuma Allah maɗaukakin sarki ya kira wasu cikin bayan shi cewa bawa na ma yana mai godiya ne faƙala sai Allah ya ce wa qalilun min ibadi shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya ashe a cikin bayin Allah akwai masu godiya ko amma ɗan kaɗan ne to kuma Allah ya kira kan shi ma mai godiya kun ga sunan ya ɗaya ko amma siffarta sun sha banban da juna فسمى الله القليل من عباده الشكور sai Allah madaukakin sarki ya kira cewa kaɗan ne cikin bayan shi waɗanda suke da godiya wallahu al-aliyu Allah al-aliyu ne madaukaki ne wa qala fi mawadi'a min kitabihi a wurare da dama daga cikin littafin shi ya ambaci al-ali amma daga cikin wuraren ga inda ya zukuru nafsahu azza wa jalla Allah yake ambatan kanshi innahu aliyyun hakim Allah maɗaukaki ne kuma Allah gwani ne wa qad yusanna wa qad yusannu bi hadha al-ism kathirun min al-adamiyyin kuma mun daɗe muna jin ana kiran 'yan adam da yawa ana ce musu aliyu ko ya kuma aliyu sunan Allah ne suna ne ke cewa lam nasma aliman tun da muke ba mu taɓa jin wani malami ba wari'an mai tsantseni zahidan mai takatsantsan da duniya fadilan mai falala faqihan babban malamin fiqhu wala jahilan kai da mu taɓa jin wani jahili ba ma ankara ala ahadin min al-adamiyyin tasmiyata bihi aliyya ba mu taɓa jin wani malami ko jahili ya ce dan me za ka sa wa ɗanka aliyu ba ai aliyu sunan Allah ne amma kun ga muna sa wa ‘ya'ya sunan aliyu ko ko kuma sunan aliyu sunan Allah ne ko mun taɓa jin mutane sun ce ai ba ke sanya wa ɗa aliyu ba wannan dalili ne akan kenan ashe mutane suna sanya wa ‘ya'yansu suna aliyu sun sani ko da su sani da sunan Allah ne amma dai da waɗanda suka sani in muna da yaƙinin kenan ba sa nufin ilimi na Allah maɗaukakin sarki irin shi ne tattare da wannan ɗan nasu ina ba ta an gane sun san cewa ɗaukakar Allah daban kuma irin ɗaukakar da suke ɗan su fata ita na kuma daban a shi ne sai malam yake cewa wala karhabu ahadin minhum ba mu taɓa jin wani yaƙi a mace sunan aliyu ba hada lisma lil adamin ba mu taɓa jin wani yaƙi a mace a sanya wa ɗan adam aliyu ba وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى علي ابن أبي طالب باسمه كما النبي ده كان شينا كيران علي بن أبي طالب يتمش يا علي حين وجه إليه فقال ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف كان في سيدنا علي فقال سيدي ادعو لي عليا ادعو لي عليا كرامنا علي yanzu da yake kira mini aliyu hadisi ne ne cikin sahihi muslim wane ne annabi yake nufi da wannan sunan yana nufin Allah yana nufin sayyidina ali kanin shi na dangi surkin shi mijin fatima kenan wannan yana tabbatar mana da cewa ashe har annabi ya kira wani mutum aliyu tare da ya san kuma qur'ani ya kira Allah al-aliyu dan ne dan ya san cewa sunan ne ɗaya amma ma'ana kowace da fata والله الكبير الله شنو الكبير من جرمة وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على أشياء ذوات عدد من المخلوقين كما ديوا مسلمين سنة كلا واسو أبو ديوا ديوا تكون هلتوسي كبير هرطا اكي سارا سي اسارا محمد كبير كو محمد كبير كبير انت عايزين الله ني أما da kika sanya wa ɗanki kabiru ai ba kina nufin kin sa mai sunan Allah ba kina nufin cikin 'ya'yan gidan nan maza shi ne babba ba za ki taɓa ɗaukan cewa ma'anar ta iri ɗaya ne da na Allah ba sai ke cewa yuka ina sunan kabir ala shekh kabir mutane sukan dubi tsoho sosai su ce mishi tsoho alkabiru babba wa ala ra'is sukan kira shugaba alkabiru babba wa ala kulli azimin haka duk wani babba sukan kira shi alkabiru وكثير من الحيوان haka da yawa daga cikin dabbobi akan dubi wata dabba babba kamar zaki a ce asadin kabirin ko jamalin kabirin a siffanta shi da kabir ɗin wa gairiha da waɗansu abubuwan zakar Allah qawla ikhwati yusufa Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin maganar da ƴan uwan Yusuf suka faɗi lil malik da sarkin ƙasar Masar me suka ce cewa suka yi inna lahu aban shaykhan kabira wannan yaro da ka kama shi ranka ya dade yana da fa wani uba tsoro ne kabir babba yanzu kun ga sun kira baban su sun siffanta baban shi da wata baban su da wata siffa ta Allah ko amma suna nufin sun siffanta baban shi da siffa Allah ne a'a suna siffanta yadda girman shekarun shi yake ne وقالت الخفأمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم wata mata daga cikin ƙabilar hasanawa ta zo lokacin da ayoyin bakara suka sauka Allah ya ce a yi aikin hajji wa atimmin hajji wal umrata lillah hajji da umara a cika su a yi su ga Allah ayoyi sun sauka cikin ali imrana cewa wa lillahi ala nasu hijjin baiti man istata ilayhi sabila Allah ya dora mutane aikin hajji ga duk wanda ya samu ikon zuwa gare shi wannan mata ba kasama ce sai ta zo ta ce inna faridatallahi ala ibadihi ya al'umma ya manzon Allah farilla aikin hajji wadda Allah ya dora wa bayan shi abrakat abi ta riski babana shaikhan ya tsufa kabiran ya girma yanzu kun ga ta yi amfani da kalmar kabir ko a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne sahih bukhari da muslim ka rawaito falam yumkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaiha tasmiyataha abaha kabiran annabi bai mata fada yace ke dan ne da yake ce baban ki kabiru ne bayan kabiru sunan Allah ne annabi bai mata haka ba wala qala laha kuma annabi bai ce da ita innal kabira ismun min afanillahi ta'ala ba yake mata ai kabiru suna ne daga cikin sunayen Allah ba don ya fahimci tana siffanta babanta ne da girman shekaru ba sunan Allah ne ta ɗauko fara fita mahaifinta ba yarwina ko wa rabbuna azza wa jalla alkarimu sannan ubangijin mu kuma mai buwaya da ɗaukaka alkarimu ne mai karanci ne mai kyauta ne mai alheri ne wannan biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama كما النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الكبير على جماعة من الأنبياء سنك جاء النبي كرا وسجير جير النباوة وستار النباوة النبي كرا سنة كريم كريم كريم فقال في النبي إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم ابن ابن إسحاق ابن إبراهيم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal karima lallai karimi mai alheri ibnal karimi dan babba ko dan mai alheri ibnal karimi dan karimi ibnal karimi dan karimi ma'ana ya kenan yusuf dan yaqub dan ishaq dan ibrahim wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi a cikin shi mun ji annabi ya siffanta annabi yusuf da yaqub da ishaqa da ibrahim dukkan su ya siffanta kowannen su ya ce ne ya ce karimi shi yanzu ana nufin kenan a ce annabi ya ɗauko sunan allah ya siffanta annaba da shi a'a a nan yana nufin girma ne da daraja da kyauta da alheri irin ta siffa annabawa wa qala azza wa jalla allah ne da da ɗaukaka yake cewa fa'anbatna fiha min kulli zawjin karim daga cikin ƙasa sai muka fitar da kowanne irin aure karimi mai girma ma'ana in Allah ya saukar da ruwa daga sama sai a sami nau'in tsirrai mazansu da matansu sai su fito misali dabino namiji da mace ne gaiba namiji da mace ce gamba namiji da mace ce mangoro namiji da mace ce duk wani tsiro da ke gani namiji da mace ne to sai Allah madaukakin sarki ce in muka saukar da ruwa sai irin waɗannan aure na tsirrai sai su fito to sai Allah ya siffanta zaibin karimu ma'aurata karimai fasamman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كل واحد من هؤلاء الأنبياء قل هكذا في النبي صلى الله عليه وسلم هيكلا وكل من دقتك ومن النبوة kariman cewa karim ne kamar yadda Allah kuma da lafazin shi muka ji ya kira tsiro na ma'auratan tsirai ya kira shi da karim kenan yanzu Allah karim ne annabawa karimu ne haka ne to sannan tsirai ma karimai ne to yanzu kenan sunan ne duka ya ɗaya amma kowane siffar ba ta shi daban kowace ma'anar ta daban والله الحكيم فمن الله جميل وسمى كتابه حكيما كما الله يكرى لكافر شجني فقال الله يتي ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake tsararren littafi ko min littafi wa ahlul qibla musulmi yusammuna li'imama الحكيم سنة لقمان حكيم إذ الله أعلمه أنه آتاه الحكمة صبر الله مأوكتين خلقي ياتي يا باش حكمة فقال الله يتي ولقد آتينا لقمان الحكمة haƙiƙa mun baiwa luqman hikima don haka malamai suke cewa luqman hakim وكذلك العلماء يقولون كل malamai ما سكن قال حكيم من الحكماء wannan hikima daga cikin masu hikimomin sun ce wa ya ƙolo da kuma malamai kan ce fulanin hakimin min al-hukama ya nafa mai hikima ne ɗaya daga cikin masu hikimomi da yawa yanzu duk waɗannan abin da ake nuna miki shine ne ana nuna miki sunaye ne na Allah amma gashi sun yi daidai Allah ya kiraye wasu mutane da su ko ya kiraye wasu halittu da su ko annabi ya kiraye wasu halittu da su dalili a kan cewa ashe suna in yi ɗaya to siffar da ke cikin wannan suna ba lallai ta zama ɗaya ba a ƙarƙashin haka karki sake ki kyamaci wani suna don ya yi daidai da wani suna daga cikin ainihin sunayen Allah da karki kyamaci ki kira wani bawan Allah daga cikin bayan Allah da wannan sunan Allah madaukakin sarki ya ce muke mu to ina ganin da yake yau aka fara karatu insha Allah ta'ala sannan mas'ala ce ake karanta ne matukar muhimmanci to za mu saurara a nan insha Allah ta'ala kun ga tambayoyin ku na bara dama na yi alƙawarin yan aje su ba kuma na aje babu ko kaɗo da ta salwanta don haka duk wata tambaya da ainihin aka aiko da ita bara in har ba a ji ta ba to insha Allah ta'ala za mu ainihin wato tattauna su a ba da ansa a kansu sa'annan a fara shigar da na bana don haka na bana ɗin bari mu a tara su gefe guda insha Allah ta'ala sai dai tambayar da muka ga an yi ta yadda da yawa wani abu ne da ya faru bara ko ya taso bara ya wuce to wannan ba ta da sauran muhimmanci kuma da za a ce a tattauna ta insha Allah Allah ya taimake mu wata take cewa mace ce mijinta ya yi aure kuma kafin ya yayi uwar gidan shi tana fama da matsalar istihaba wato jini na kwarara daga farjinta ba lokacin haila ba tana fama da wannan larura daga baya da baya da baya wulakanta ta amma yanzu saboda amaryar shi yana wulaƙanta ta yau kamar shekara ɗaya da auren kuma in har kuma in har bai daina hakan ba wallahi daidai gargado tana mai abin da ya dace wato abin da nake fahimta yana zaune da matar shi lafiya sai dai ba lai ba don ba ta da lafiya tana jinin ainihin istihaba amma dai babu wani rikici to dai aure amaryar shi kuma ita lafiya lau take sai fara wulakanta ita wannan uwar gida mara lafiya a halin kuma ita wannan din gwargwadon haƙƙinta tana yi shin haka ya halatta haka nake fahimta a tambayar haka bai halatta ba domin wannan larura ko da da ita ta zo gidan shi matuƙar sadda zai aure ta an shaida mishi ta ba shi da yanci na wulaƙanta ta balle mai yiwa a gidan shi larurar ta faru don haka ya wulaƙanta ta saboda wannan larura ba ta taso ba sai dai kuma wajibi ne a kan shi ya nuna mata magani da gargadon ikon shi ta amma in ya kasance wannan larurar jini ta ki ɗaukewa ya yi iyakar ƙoƙarin shi to nan kuma za a koma zuwa ga ɗabi'a ta ɗan adam mai yiwa ɗabi'a shi na ƙyamar ya sadu da ita ne a halin jini yana zuba daga farjinta to kun ga in haka ta faru to yanzu akwai bukatar akwai matsala zuwa ga malamai a gaba da za a zaunar da su ko alkali ko kuma manyan su domin a san mai ce ke mafita ko dai ya nemi maganin ya yi iyakacin kokarin shi kuma Allah ya ɗoro mata wannan larura babu yadda ta iya ma'ana larura ba ta da jin magani annabi na ya yi fama da mata masu wannan larura daga ciki akwai matan shi ummu habiba sai da ta shekara bakwai jini bai tsinke daga farjinta ko kwaya ɗaya ba yana zuba to in ya ga shi ba zai iya sabuwa da ita ba sai fito ya gaya mata gaskiya shi yana kyama ne to in ya gaya mata ya faɗi gaskiya shi to ita kuma ba dole bane ta turfafa shi lallai ya sadu da ita akan haka in ba haka ba kuma ta ce yana wulakanta ta a ƙarƙashin haka idan har ba za ta karɓi wannan irin ƙaddara da ta same ta ba to abin da zai fi zama daidai da alheri shine a raba wannan aure idan ko za ta iya karɓar wannan ƙaddara a cigaba da neman magani to abin da ya dace kenan to kuma in bai zo ya sadu da ita ba kar ta ɗauka cewa ya wulaƙanta ta sai dai kuma ba daidai ba ne shi kuma a ce ta yi girki ya ce ba zai ci ba ba daidai ba ne ya ce ba zai kwana ɗakin ta ba ba daidai ba ne don ta wanke kwano ya ce ba zai ci abinci da kwanon ko cokalin ba to in ya ɗauki wannan salon tsara to shi ne za a ce ya hau wulaƙanci waɗannan su ne bayanan da zan iya yi Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye wannan kuma wani mutum ne yake da mata guda biyu iyayen ɗaya daga ciki masu hali ne sakamakon haka sukan yi mata hidima shin ko menene matsayin mijinsu na yana ɗayan hidima a ɓoye don rage mata takaici bai halatta ba ita wannan yar masu hali ce iyayenta su siyo mata abubuwa firiji ne injin niƙa ne gsm ne manya-manyan atamfoji Holland da Rasha da Saudiya da Jidda da duka sauransu misali ita kuma wannan tana nan iyayenta ba su da hali to domin miji ya rage ma ita wannan yar mara hali ta kai ci ko ya halatta a ɗoyi ya rinka siyo mata wasu abubuwa don a ɗan yi balancing equation don a ɗan daidaita misali ita ma ta ɗan samu sassauci bai halatta ba domin in yi haka ya zalunci waccan domin waccan iyayenta ne suka yi mata idan kuwa har zai yi wani abu to sai dai ya dubi ita wannan ya yi mata shigen abubuwan da iyayen waccan suka yi mata sannan ita kuma waccan yanzu menene take bukata ita kuma sai yi mata tun da dai an sake komawa kenan waccan din ta ɗari wannan to wannan falala ce ta Allah fa in Allah ya ɗora wani wallahi ka bar shi ya zauna inda ya ɗora shi in ba haka ba ka je rikice shi kai ka faɗo iyakar ka'ida kenan sahabbai sun ɗauki irin wannan talaka daga cikin sahabbai suka je suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ka ba mu zikiri da wurdi da zamu rinka yi manzo Allah yake su rinka yi la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar har kafa 99 mutukan 100 su la ilaha illallah kamar da dai aka sani zikiri ne in gidan da sallah na tasbihi talakawa su abu hurera su bilal su ibnu mas'udin su wani aka kama ana ta yi ma'ana ana ta dariya cewa haɗa ai waɗannan da kuɗi suka fi mu kai su abubakar da usman ɗin da su abdurrahman ai mun kuma mun fi su falala ba dai su suna gina masallaci su sai kaza su yi kaza su da taimakon addini ana cewa kaza sai mu ma kuma ga falalan mu can sai waɗannan masu kuɗi su abubakar da su abdurrahman da su usman sai suka ji labari su ma sai suka kama wannan zikiri na talakawa suna yi talakawa sai suka sheko a guje ya manzan Allah to masu kuɗin kuma sun ji zikirin nan su ma suna yi su taimaki addini su samu aljanna su yi zikiri kuma su samu aljanna in za Allah yake falala Allah cewa na iya ta haƙura kullum ya kamata talaka da ɗan talaka ya gane matsayin shi kar ki ɗora wa kanki kar ki zauna lafiya inda haka da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam haka suke wannan ubanta minista ne wannan ubanta sanata ne wannan ubanta kaza ne wannan yar talaka ce wannan ubanta ya mutu wannan baiwa ce wannan ba ma yar garin ba ce haka aka zauna da su mariya baiwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam babu yadda ta kai ta kyau kun ga baiwar da Allah ya mata amma baiwa ce Aisha kuma ga kyan ga siffa ga ilimi ga basira ga fahimta sannan ga ubanta babban attajiri ne alhajin birni ne mai kuɗi sannan kuma ga ubanta babban sanata ne cikin sanatocin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mashawartan manzon Allah babban minista ne yana daga cikin manya manya a cikin cabinet na gwamnati yana daga cikin manyan gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa kuma fa babanta tsaka tsaki ne daga ƙarshe na zai talauce me yake yi ya koma ya zama ɗan kodu ne sai na umar haka rayuwa take amma duk da haka sai da sai na umar ya sami ishin hafsa yake mata wa'azi yake mata faɗa cewa kar ki damu kar ki ga cewa annabi kamar yana nuna ya fi son wance kaza kaza kaza ko da ya siyo mata wani abu ne kake fada hankalinki ni din ki gaya min a halin talauci na zan daure in dan yi miki abin da ya kamata saboda ya kamata mutane su ɗauko wa kansu duniya a dace mai sauki abin da ake gasa shi ne abin da Allah yake cewa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ba a duniya ake wannan munafasar ba ki ji wance ta iya qur'ani to sai ki tashi ki ce ni na sai na iya wannan gasa ana santa ki ji wance ta iya hadisi ki ji wance ta yi kaza na alheri ba wai ki hassada ba sai ki ce ke na za ki kokari ki samu irin wannan bayar amma in har mijinta yadda bayan fage je wancan abin to gaskiya ba daidai ba ne ni hukuncin wanda ya wuturi a farkon dare sannan ya tashi cikin dare ya yi shafa'i a abin da yake daidai shafa'i ake fara shi ne raka'a biyu a sallama raka'a biyu a sallama raka'a biyu a sallama ko mafi karanci a raka'a biyu sannan sai a tashi a yi wuturi din raka'a ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara to in ya kasance kin riga kin yi shafa'inki da witirinki to shi kenan kin rufe waɗannan salloli na dare kenan amma idan da daddare kika tashi da nishaɗin zaki na fila to karki ainihin maimaita witiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa babu witiri biyu a dare ɗaya sannan sai ki dubi abin da zaki sallata kada ya wuce gwargwadon abin da sahabbai irin su Aisha da makamantansu da babu labarin annabi yana yi a farkon dare kin tashi kin yi shafa'inki da wutiri raka'a biyu kika yi sallama kika raka'a ɗaya kika yi sallama kika kwanta ƙarshen dare kika tashi kamar ƙarfe biyu ko ƙarfe uku na dare kina da nishaɗi akan zaki ci gaba da nafilfili sai ki ƙara nafila raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu idan kika yi so uku aka haɗa da waccan ta zama tara kenan ko ki yi so huɗu naka hada da waccan ta zama sha ɗaya kenan shi kenan ko kuma ki yi raka'a biyu jal amma dai kar ki sake maimaita ainihin witiri din insha Allah a rinka yin rubutu mai kyau gwada gwada jama'a kun san mutum ba malamin firamare ba ne shine ke iya karanta rubutu yan mutsi mutsi wata ta ce rashin aske gashin mara da gashin hannata ko yana da illa yana da illa sosai kuwa karki sake gashi ya wuce miki kwana arba'in a maraki ko a hannatarki da ki aske shi ba na ɗaya illa shi a shar'ance shi ne kin aikata haramun tun daga wannan lokaci kin shiga cikin saɓon Allah na biyu kuma yana da illa ta cutar da waɗannan sasanni na gaɓoɓinki inda yake a zaune domin gashi yana da adadin lokaci in har ya wuce wannan adadin lokacin to madadin ya haifar da amfani a wannan wuri cutar ya zai yi ɗauki misalin gashin kan jariri haka ku jariri ko jaririya wannan gashi to ba lafiyayyen gashi ba ne guba ce don haka da an zo ranar bakwai sai a aske aski kuma talkwabo tas za a aske kan shi da kanta zan wannan gashin a ka yana cutar da yaro ko yana cutar da yarinya domin ya wuce lokacin bukata lokacin bukatar shi shine sabda yake a ciki yake tsare kai din daga wasu sinadarai waɗanda suke makazanta ne da cutarwa da zai zo da kai to yanzu wannan lokaci ya wuce an taho duniya to sai a aske shi sai a shafa za'afaran saboda gugguɗin cutar da ke jikin gashin wadda aka aske za'afaran din ya ƙara fata to sai sabon gashi sai toho shi kenan an zauna lafiya kenan ka kiyaye wannan da kyau haka gashin mara in sai samu ne duk ranar alhamis ko ranar juma'a sai ki aske wato duk mako duk juma'a ki aske gashin hamata da mara in sai samu ne amma in baki aske da ba komai amma kada ya wuce kwana arba'in hadisi ne sahihi cikin musnad al-imam ahmad da sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu iyaka kwanaki arba'in haka nan kumba karki sake duk kwana bakwai ki rinka ainihin yanke kumba in ku har kin batta to kar ta wuce kwana arba'in da sharaɗin ita ma kine kina gyara ta ba yi yadda za ta je badakalar dauɗa ta bi ta dandake a ciki sannan ki zo kina yarɓar loma da abubuwan da ke ciki ba kuma Allah ya kiyaye wa alaikum salam ko haƙuri muna eh sun huta wadda gashi zai fito musu sun huta tambaya ce a cikin abubuwan da muka tattauna a bara wata ta rubuto cewa an ce a makarantar mu da yan abin nan yan academic da yan scientist academy za a ɗauki masu suna ja'afar kyauta to masu suna umar fa kudi za su biya kudi kuma masu tsada in sunan danki umar to ki shirya kudi in sunan danki muhammad ki shirya kudi in sunan danki abubakar ki shirya kudi masu yawa kuma na'am wata ta ce don Allah tana buƙatar addu'a to mene nake fatan alheri to wannan ma kuka ne ta sake kawowa mijinta ta ce in yana gidan uwar gida da zan gan shi ba tsawon kwana biyu sai tsakar dare sannan zai zo wato gida biyu yake da su yana da gida nan yana da gida can to ranar girkin uwar gida yana can ba za ta gan shi ba sai ainihin ranar girkin ta kuma sai tsakar dare zai zo ruwa kuma da an yi sallah asuba ya fice to Allah ya kiyaye lallai ne dai adalci tsakanin rabon ainihin kwanaki din ce kuma bata isa ta magana ba sai zagi ce da mu mahaukaciya wasu hakoki ya ba ruwansa sannan kuma yana aibanta halittarta ko ya ce mata min nuna ko wata halitta daga jikinta duk wannan bai halatta ba abin da gaba dai gaba dai ta ce kullum yana hira da karuwai a waya ni kaina yana ba mu yana ba mu menene ne na gaifa da su har ma ya miƙa mata karuwan su yi magana da su to kema kema kin taya shi kenan menene hukunci duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne Allah kiyaye duk ba daidai ba ne wallahi ko ɗaya ai waɗannan abubuwan ma dai kawai dai don a kawo su wurin wa'azi ne amma ai ko ba mai wa'azi ba ko ya san waɗannan abubuwan babu kyau wata ta ce suna fatan a taya su da addu'a Allah ya shirya musu 'ya'yansu Allah ya shirya mana gaba daya wata ce take sallah tana bin sallar tahajjud amma sai ta rinka karanta ainihin tasbihi a cikin ranta bai halatta ba in kina bin neman shiru ba ki tsit ki ji matar da take fama da ciwon olfa ba ta samu damar yin azumi ba kuma ba ta da halin ciyarwa to ya za ta yi in har ba za ta iya yin azumi ba za ta iya ciyarwa ba sai tana lissafa sai ta rinka lissafa waɗannan kwanakin ran da Allah ya hore mata sai ta ciyar asali ba faɗuwa abin yake a kanta ba sai dai yana ratayuwa a wuyanta a matsayin bashi kamar shi azumin ne kin kasa yin shi saboda rashin lafiya wadda ake sa rai ki warke bayan sallah ai ba za a ce shi kenan ba sai a ce a bari in kika warke sai ki to wannan tunda ciwo na olfa yana da wahalar magani wani lokacin to sai a ce babu laifi sai ainihin ki kirga daga baya in kin samu hali bayan shekara ɗaya ko shekara biyu sai ki ciyar to in har Allah ya ɗauki ranki da ki samu hali dafa to shi kenan ba za ki zama abin zargi a wurin Allah ba ina fata an gane Allah ya taimaka to wata mata ce don Allah a taimaka mata da ainihin addu'a game da rashin jin ɗanta ɗanta baya jin magana tana da yawan wasa wajen zuwa makaranta kowace wato ko ta arabiya ko ta boko to Allah maɗaukakin sarki ya shirya miki wannan ɗa tare da sauran 'ya'yan al'ummar musulmi baki ɗaya insha Allahu ta'ala sai dai yana daga cikin shiryar magabata idan yaro ya kangara baya son zuwa makaranta ba a mai irin yadda muka ga hausawa ko al'ummar musulmi a ƙasar nan sai a ce a kyale shi shikenan ai ya cutar da kanshi ba a'a za a turfafa shi ne ko da tsiya ko da arziki sai ya yi karatu dole duk inda ya gudu a je a kamo shi in ta kai a ɗaure shi da mari a ɗaki ai ta koya mishi karatun dole sai ya yi abin da ya san ba kunan haka ba in ya girma sai ce kun cuce shi sai ce da maki me yasa ba ku nan dole ba sai kuma yanzu yana jin haushin ku to amma ku tasa shi ku daka shi ya wahala a ce dole sai ya yi ya rasa idda zai yi ya gudu gidan kakan shi haihu ojo a jawo shi ya gudu marmara can gidan kanin baban shi a ce a kamo shi duk inda ya rasa inda zai mishi dadi a duniya a ce dole sai ya yi karatu amma galibi yaran mu to ka ji yin karatun ko oho ba ni da ma kake wa ba dan da ma za ka yi wannan kabari a ina da halatta ba malaman farko abdullahi ɗaya ɗan abbas mari yake so ya ajiye ikrimatu da kuke ji tabi'i din nan babban malami kiriya ce da shi yana yaro aka rasa yadda za sai ya ɗaure shi a mari sai da ya sauka aka kwance shi sunna ce ta magabata sam ba a barin yaro ya lalace ce ce tun da ka lalace tafi ni ma na huta a ina ba ki huta ba in ya lalata yankin mutuwa zai miki addu'a wani miji ne ce matar shi in ta fita ta fita a bakin aurenta ita kuma sai ta ɗan ɗana ɗin ta ga yaya shi kenan tana fita a bakin auren nata din aure ya tabbata ya mutu ya rage in ya ga dama ya dawo da ita in ba haka ba shikenan yanzu za ta dawo ne ta yi idda a ɗakin kawai ta kwashe ina ta ina ta ta tarkata ta kai ta gidansu taurin kai ne ya ce in kin fita a bakin aurenki ba sai ki dawo ki dariya ki ce me ya za ki ki zaman ki to amma sai shedan ya ce haba ce din fita din shi din banza to kina fita shi kenan auren ku ya mutu hadisi ce ya halatta a sanya kwalli da rana a lokacin azumi ya halatta ko da kuwa in an sa ana jin ɗacin shi ko ɗanɗanon shi a makoshi babu wani abu da ya hana shi a cikin shari'ar musulunci ku karanta littafin haqiqatu siyam ta shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiya Allah maraukakin sarki ya taimake mu to jama'a lokaci ya yi insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za a ci gaba da karatu muna roƙon Allah kamar da muka fara lafiya Allah ya sa mu kai ƙarshe lafiya Allah ya karɓa ibadojin mu waɗanda ainihin muke na dare da na rana a cikin wannan wata Allah kuma ya gafarta mana zunuban mu Allah ya zaunar da mu lafiya a ƙasashen mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya rusa kafirci da kafirai بينك يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله